بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمدا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na asabar daren lahadi wanda ya dace da sha shida da watan safar wata na biyu a kalandar addinin musulunci bayan hidirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu shekara arba'in da biyar wanda ya dace da biyu da watan tara watan Satumba. miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin muna umdatul ahkam a wannan masallacin mai tarin albarka na darul hadith da yake wannan unguwa mai cike da alkhairi da albarka ta tsimitau a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar wanda yau da ikon Allah za mu tashi darasi na sha bakwai a cikin jerin darussanmu na wannan littafin mai tarin albarka kuma muna a cikin babi na sha mun kai ƙarshen babi na sha biyu wanda yau za mu tashi babi na sha uku a cikin jerin wannan babin na kitabu sala muna nan dai har yanzu a cikin bayanin abin da ya shafi sallah malace babu wujubi tumanina isfiru ruku'i was-sujud babi wanda yazo ya karantar da mu wajibcin natsuwa a cikin ruku'i da sujuda wanda babi ne yana karantar da mu ya zan dole tilas ka natsu a ruku'i kuma ka natsu a sujuda malace al-hadith as-salis wa 90 hadisina تسئن دأكو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا wannan hadisi hadisin Aba Hurairah ne Allah ya kara masa yarda wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi kuma al-Imam Muslim ma ya fitar da wannan hadisi hadisin Aba Hurairah yake cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas annabin Allah da khalal masjid in ji Aba Huraira Aba Huraira ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shakka ya shiga masallaci fa dakhala rajulu fa salla sai wani mutun ya shiga masallacin Aba Huraira bai ambato bai amanto mutunan ba amma malaman hadisi suka ce shine Khallad dan Rafi sunan shi Khallad dan dan Rafi wannan shine wanda shiga a cikin wannan masallacin na annabi sallallahu alaihi wasallam eh fa salla sai yayi salla annabi yana cikin masallacin shi ma sai yazo yayi salla summa jaa fa sallama ala annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gama sallar sai ya karasa sai yazo ya gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ya karbi gaisuwarsa fa qala sai ce da shi irji fa salli je kai sallah fa innaka lam tusalli domin kai ba kai sallah ba jama'a mun fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi irji fa salli fa innaka lam tusalli je kai sallah domin kai ba kai sallah ba saboda annabi ya ga irin yadda yayi yayi sallah faraja fa salla kama salla sai ya juyo ya koma ya je ya sake sallah kamar dai irin sallar sa ta dazu ko ko fahimta thumma jaa fa sallama ala annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yazo ya sake gaisuwa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai annabin Allah yace da shi irji fa salli fa innaka lam tusalli je kai sallah domin kai har yanzu fa kai sallah ba fa ya sake komawa ya je yayi sallar ya dawo ya sake gaida manzon Allah annabin Allah ya karbi gaisuwarsa sallallahu alaihi wasallam yace da shi irji fa salli fa innaka lam tusalli je kai sallah domin kai baka yi baka yi sallah ba fa kare sai yace wa manzon Allah shi wannan mutumin waye shi ne sunan sa ma Khallad dan Rafi mu dinga rikewa da kyau yace wallazi ba'athaka bil haqqi ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya waye wannan kenan Allah ma uhsinu ghayrahu yace wallahi annabin Allah ban iya wata sallah ba da ta kai wannan wadda na yi kyawo bancin wannan iya ƙura daka na na wajen sallah bakinta ce jama'a mun fahimta iya abin da na iya yi na sallah a kyautata wallahi annabin Allah na yi bayanta kuma ba zan iya kyautata sallah bayanta ba amma sai ce fa'allimni annabin Allah tun da ta kama ni ban iya ba akwai kurakurai a cikin sallata to manzon Allah karantar da ni saboda gudun kar mu je kiyama ni ina kurin nayi sallah aje gaban Allah shi ba sallah ne ba annabin Allah nuna min ya ake yin sallah karantar da ni yadda ake yin sallah ya ake yin sallah a addini ko ko fahimta fa qala sai annabin Allah ya ce da shi idza qumta ila salati idan ka tashi kami uza kai sallah fakabbir kai kabbara harama kace Allahu akbar مفهوم ثم اقرا ما تيسر معك من القران sannan ka karanta abinda ya sawwaka a gare ka na alqur'ani mai girma thumma rka sannan kai ruku'i hatta tatma'inna raki'a sai kaji kana cewa a ruku'an ce kake kai ruku'i sai kaji cewa tabbas kowace gaba ta zo inda ake da buƙatar ta a wajen ruku'i kana tsuka daidaita sun marfa sannan ka miƙe hatta ta'tadila qa'iman sai ka miƙu a tsaye tsaf ko wani kashi ya komo mazauninsa sun masjud sannan lokacin zaka je kai sujuda hatta tatma'inna sajida sai ka ji ka nutsu cewa tabbas kai kai sujuda sun marfa sannan kuma ka dago hatta tatma'inna jalisa sai ka ji ka cewa ka natsu a sujudance ka yi sujuda mai kyau wa fa'al zalika fi salatika kulliha sannan kuma a sauran sallar ka baki daya in za ka yi sallah to haka za ka yi jama'a mun fahimta wannan hadisi shine malamai suke kiransa da hadisin al-musii'u fi salatihi wanda ya munana a sallarsa wanda hadisin ya zo yana karantar da mu mafi masu daga cikin rukunai na na na sallah kaga wannan hadisin ya karanta da mu da ake zawa da sallah a cikakkiya kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi kaga dai manzon Allah yana zama cikin mi cikin masallaci saboda mafi hurin da Allah ya fi so a rayuwa a cikin wurare na duniya baki ɗaya kaf ba kamar masallaci kun bai ci wannan duk cikin gidaje gaba daya kaf ba wani gida da Allah ya fi kauna yake so kamar masallaci wa ba gidan da Allah ya fi kiyama kamar kasuwa ba hurin da Allah ya fi kiyama kamar kasuwa ba inda Allah ya fi so kamar kamar masallaci to manzo Allah ya shiga masallaci a lokacin bayan an yi sallah wannan ya zo bai fitar da sallah ba kenan ko annabi yana ganin sa sai ya yi sallah da ya ida sallah sai ya zo ya gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girmama annabin Allah sai annabi ya karbi gaisuwarsa a amma ya ba sa shawaran da ya je ya sake yin sallah domin ba sallah bace yayi ya dai duka ya taso har so nawa har so uku a lokacin ya rance da Allah cewa bai iya wata sallah ba sai sai wannan sallar bai iya wata sallah ba sai wannan sallar sai manzo Allah ya ce in ka tashi na farin kai kabbara harama ka natsu kai kabbara Allahu akbar ayyuka fa kabbaran nan akwai wasu basu iya ta ba cikin maza da cikin mata dattizawa da matasa da yara akwai mafiya yawan jilikinmu ba su san iya furta ta ba da kyau da ji mutu yana Allahu akubar mun ce kuskure ne Allahu akabar kuskure ne haka ne Allah ya sauke Allah ya datar da mu to idan yayi kabbaran harama sannan kuma ya karanta abin da ya sawwaka na alkur'ani mai girma a wannan gabar jumlar malamai suka samu sabani idan ya halitta mutun yayin sallar farilla ma ba fatiha wannan ce iqra thumma qra ma tayassara min alqur'ani dukkanin malamai idan ka fida Abu Hanifa gaba daya sun tafi akan cewa sallar mutun ta farilla bata yi ba matakar ba fatiha a ciki saboda hadisin annabi Muhammad yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi duk wanda yayi sallah bai karanta fatiha ba annabin Allah ce bai da sallah ko kun fahimta duk wanda zai yi sallah idan bai karanta fatiha ba to bai da sallah to kaga anan 'yan uwa raddi wa wasu masu aqidar cewa su suna riko da alqur'ani a qur'ani kaf babu inda Allah ya ce idan kai sallah karanta Fatiha babu faqra'u ma tayassara min alqur'ani Allah ya ce amma dai ka karanta Fatiha a sunnar manzon Allah ne kuma idan kai sallah bisa jahilci ko bisa ko bisa rashin sani ko kuma bisa da ganganci akan baka karanta Fatiha wa dukkanin malamai sun tafi akan cewa sallar ka bata yi ba saboda annabin Allah har ya mutu yana karanta Fatiha a cikin sallah kuma ya ce ka karanta hadisi da dama suna da cewa zaka karanta Fatiha domin karatun Fatiha rukunin cikin rukunin sallah mun bace karatun ko Allah subhanahu wataala ya datar da mu sannan kuma a wasu hadisi mun zaka ga yana cewa iqra'u bi ummil qur'an ka karanta ummul qur'an a ruwayar ibn hibban yace waqra'u bi ummil qur'an ثم قرأ بما شئت ككرنت uwar littafi uwar qur'ani gaba da ita fatiha domin alqur'ani baki daya kaf sirrin suna cikin suratul fatiha kun ga fatiha nan ina rantse muku da wanda nimfashi na yake a hannunsa babun wasa bace ba wani magani a duniya wanda ba rashin lafiya da ba a magance shi da fatiha babu shi sai dai wala Allah ya zaman to baka sanya ake yi ba wasu mutane fa ne suka zo cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna akan hanyar su ta tafiya marece yayi suka zo wani gari suka nemi da asabkar da su aka kiba su mako a masauki sai suka zo gefen gari karshen wajen gari suka zauna to sai sarkin garin kunama ta ta halbe sa aka yi magani aka yi tawada aka duk abin da ya kamata a yi malam bai samu lafiya ba sai suka zo wajen waɗannan mutanen baƙin suka ce wai cikin ku akwai wanda ya iya tawada ga abin da ya faru da sarkinmu suka ce wallahi wani ce na zan ya iya mu je ce ba zan yi ba sai an biya mu suna tun da mun zai ma ku ba mu masu kukiya ni kuma ba zan yi ba sai mun yi jinga nawa za ku ba mu ce za mu ba ka abu kaza na tumaki aka je aka yi jingar ya je ya karanta masa fatiha falan kawai sai ya warki da ikon Allah da aka zo garin Madina aka baiwa manzon Allah labari suka ce ba za a raba ba sai an zo gaban annabin Allah aka zo da abun annabin Allah yake cewa wa ma yudrika bi annaha ruqya wa ya karanta da kai cewa tana magani ana tawala da ita ba wani magani rashin lafiya a duniya babu shi wanda fatiha ba ta maganinsa sai in baka san yadda ake yin baka sani bai ban bayanta Allah ya datar da mu to duka sirrin qur'ani baki daya kaf yana cikin fatiha baki daya Allah ya datar da mu don haka karatun fatiha a cikin sallah watan farilla ne daga cikin abin da za mu ɗauka a cikin a wannan hadisi cewa ashe akwai ababen da wajibi ne tilas cikin sallah ka yi su irin karatun fatiha na kabbarar harama na tsuwa bayan kayi kabbarar harama da kuma ruku'i dagowa daga ruku'i na tsuwa daga wannan dagowar sannan kuma sujuda da dagowa daga ciki wa'annan duka na daga cikin rukunnan sallah in ka bar ɗaya daga cikin su wannan sallar ba ta yi ba abu na biyu wannan hadisi yana nuna mana cewa ana buƙatar ka jeranto ababe bi tartibi ka yi su yadda aka karantar da shi sannan kuma duk wanda bai yi sallah bai karanta fatiha ba to sallasa ba ta yi ba to sai dai ta fatihan har da wanda ke biyar liman shi ma zai karanta fatiha to za mu zo mu ga matsalar ya hukuncin wanda yake biyar liman zai karanta ko ba zai karanta ba nan kadan za mu ci bada ce babul qira'at fi salati babi wanda yazo ya karantar da mu wajibcin yin karatu ko halaccin yin karatu a cikin a cikin sallah musamman ma karatun Fatiha wajibi ne duk da karatun sura shi sunna ce in ka bari kawai ka bar sunna zaka yi kabli ne ko masha Allah balati al hadith ar rabi'u wa 90 hadisina ta 94 an ubadata bin bin samit daga ubada dan samit radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم yace daga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas kala yace wa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbat ya fada yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi ba sallar da duk wanda bai karanta fatihatul mabudin littafi ba ba sallar sa bai sallah ba la salata ay la tasihhu salata imri'in lam yaqra bi fatihatil kitab duk wanda yayi sallah mutum da yayi sallah bai karanta fatiha ba to sallasa bata yi ba sai ya sake wata me ya dalili saboda ita fatiha da fari ita ce ummul qur'an kuma ita ce ruhin alqur'ani mai girma kuma duk wani yabo da sifa ta kamala tana ciki kuma tana tabbatar ma Allah mulki da dokaka sannan kuma tana tabbatar da cewa za a yi tashin alkiyama kuma manufar halittar ɗiyan annabi adam ta yi bayani kuma tana karantar da tsantsar tauhidi ta haɗe kuma akan mafificin addu'a sannan kuma abin da kake nema ma sirrin yana a cikin fatiha sannan kuma mutum yana roƙon Allah da dacewa da tafarkin mutane nagartattu da kuma ya kare sa daga tafarkin mutanen banza ina fatar mun fahimta to malamai sun yi sabani wanda mun yi muka ce Abu Hanifa shine kadai take akan cewa idan mutum ya karanta yayin sallar farilla bai karanta Fatiha ba yana ganin sallar sa tayi amma duka sauran malamai sun tafi akan cewa sallar sa bata bata yi ba sai dai sun sun yi sabani su ma akan cewa liman zai karanta sun yi ijma'i cewa liman zai karanta ma wanda yake sallah shi kadai ba zai karanta amma inda malamai sun samu sabani idan mutum yana biyar liman sallah to ya hukunci karatun fatihar sa al-imam ahmad bin hanbal da al-imam abu hanifa sun da ta akan cewa idan kana biyar liman sallah to kai liman ya doke maka fatiha ba sai ka karanta ba a asirce ko a bayyane wannan fa'intar al'imam Ahmad ɗan hanbar da kuma al'imam Abu Hanifa kawai suka ce in dai ka zo masallaci in aka kabbarta kawai ka kabbarta kawai shi kenan in liman ya yi gairin magzubi ka ce amin in aka yi rukui ba abin da za ka karanta wannan fatawar al'imam Ahmad da hanbal da kuma al'imam Abu Hanifa amma malaman shafi'iyya da malaman hadisi suka ce wannan karatun na fatiha ya zan wajibi akan dukkanin mai sallah liman zai karanta mamu ma zai karanta wannan mazabar imam shafi'i liman zai karatunsa mamu zai yi karatunsa ina fatar ko fahimta na'am mun bace masalar in aka zo liman yana karatu to kai ma za ka yi ta haka anan to amma al-imamu malik afwan wannan kuma shine ruwayar ruwayar al-imamu malik sai da imamu ahmad bin hanbal mafi riwaya akan mazhaba wata riwaya akan ta ya tafi akan cewa da shi da wasu malikiya idan mutum yana biyin liman sallah to lokacin da liman yake asirta karatu ko kai za ka karanta fatiha ne amma idan kana jin karatunsa za ka saurara ne kuma shi ne fatawar shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullahi ta'ala wanda kuma wannan shi ne mafi ƙauli mafi inganci cewa idan kana bin liman sallah yana karatu ba za ka yi karatu ba amma idan yayi shiru sallar azhar zaka karanta fatihar ka da sura in ko ka kuskura kai sallah baka karanta ba to baka da sallah kun bai da azhar da la'asar idan mutum bai yi karatu suka ce bai da sallah saboda liman baya daga sauti amma magariba da lisha da subahin to zaka saurara ne sai a raka'a biyu raka'a ta uku cikin magariba da ta uku da ta hudu a cikin sallar isha'i dai zaka yi zaka yi karatu kun fahimci karatun ko mutane da yawa ba sa karatu cikin sallah kuma in zaka yi karatun dole sai bakin ka ya dinga motsawa labanka kaga zo kai gum kamar ajibu hundisa ana so ka dinga motsawa kana karanta labbanka suna motsawa liman yayi shiru yana karatu to kai ma kai karatu alhamdulillah amma ka zo kai shigun ba karatu kake yi ba to tambaya anan to sai liman ya kare karatu sa kai baka kare ba ya zaka yi kawai sai ka katsa naka karatu sai ka bi shi ko kun fahimta kai kana karatu liman yana karatu sai ya rige ka karewa sai yayi rukuyi ba za ka ce tun da kai baka kare ba ko da fatiha ce kam anan za ka haƙura da ita ka bi liman Allah ya sa mun fahimci matsalar mu ƙara gaba mun gane wannan karatun ka yin karatun fatiha a sallah wajibi ne idan liman yana karatu za ka saurara amma da ya asirta to kai dole ka karanta kuma idan ka karanta yayi ruku'i to sai ka aje naka karatun ka bisa sallah wannan shi ne abinda mafiya yawan malin suna tafi a kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu mafu tsayyib malaci alhadisul khamis wa tis'un hadisi na 95 an abi qatadata al-ansari radiyallahu anhu an samu wannan hadisin daga aba qatada al-ansari Allah ya kara masa yarda qala yake cewa قال رسول الله صلى الله كأي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وصورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية أبي قتادة يكيتوا أبو القتادة يكيتوا من ذن الله صلى الله عليه وسلم إذن ينا صلى a raka'an biyun farkon kowace sallah yana karanta fatihatul kitab ai sallar azhar annabin Allah yana karanta fatihatul kitab da kuma sura guda biyu cikin kowace raka'a zai karanta sura sura yutawwilu fil ula raka'a farin annabin Allah yana tsawaita karatun surar wa yuqassiru fi thaniya sannan kuma ya takaita karatun a cikin raka'a ta biyu idan ya zo ta farin sai ya ja dogon karatu amma ta biyu yemi yayi gajeren karatu malu suka ce ana gane liman faqihi ne ya karanta fiqihu ta hanyar ya zamanto a wajen sallah raka'a farin ta tafi raka'a ta biyu tsawo amma duk limakin da zai zo ya ja dogon ka yayi gajeren karatu a raka'a ta farko raka'a ta biyu ya ja dogon karatu bai da fiqihu bai da fiqihun ba da sallah so ake raka'a farin tayi tayi tsawo akwai hikima cikin wannan abun wala Allah lokacin da aka tada sallah wani lokacin ne yake arwalla haka ne wani kuma lokacin yake ka idan aka dan jima kaga mutane za su samu raka'a cikakkiya kuma mutane za su zo da karsashi za a zo da da kuzari a masallaci amma idan kaga in aka ja dogon karatu to raka'a ta bi sai a dan sauwaka wa al'umma an fara gajiya yanzu fa wani tunani ne ya fara hita daga masallacin haka ne musamman ma irin yanzu da mutane ba su da lahiya magidi ya kashe mutane guwayo ga dan ga mai duya rashin lafiya ta yawa al'umma yawa sannan kuma ga dan karan tunani tsohon naji da wance na musulun banza ya addabi al'umma talauci Allah Allah ya muna gaba da shi kaga wani yana sallah yana tunanin gidansa babu shinkawa yaro babu lafiya ga kaza da kaza kaga kawai in ka ja don karatu ma kawai zaka dai shina dai sallah ne fa Allah akwai wanda sai an yi rukuyi ko bai sai an yi rukuyi ba akwai wanda zaman tahiya za ya ga mutum ka galacci ya mike tsaye cikin masallaci kai ka san kan wallahi ba na tsaye ba ba na tsaye eh wa'annan ya kamata ana idawa a dinga kulawa da su sai da mutanen mukaluwa ya masa yawa da mutanen mukaluwa ya mu al'umma yawa Allah ya sauke sai yake cewa ويسمعنا الآية أحيانا ونلوكتي فالنبي يناجي يدو آية أسلر أزهر منا كراتو أما النبي الله يكي لغا صوت انسا مجي آية كو آية دي أما وكل ما ونلوكتي سلر أزهر النبي الله ينادن لغا صوت انسا har mu ji abin da yake karantawa a cikin cikin karatu cikin sallar kun fahimci karatu ita sallar azarar karatu ba a sarki ake yi ba to ga annabin Allah yusmi'un al-ayata ahyanan yana jiyar da sahabbai aya wani lokaci ashe duk liman in zaka ba da sallar azhar to can ba a rasa ba dan dinga kan daga karatu muta su dinga jin wai wadduha kake karanta ko walle ya dan jin dinga karatun ka aya dai aya biyu ba laifi sai yake cewa wa kana yaqra'u fil asr bi fatihatil kitabi idan yazo sallar azhar la'asar kuma yana karanta fatiha har yau wa surataini da kuma sura guda biyu yutawilu fil ula yana tsawaitawa a rak'ar farin wa yuqassiru fil thaniya sada kuma ya takaita a sal rak'a ta biyu wa fil rak'atayn al ukhrayn bi ummi al kitabi a rak'a biyun karshe kuma sai karanta fatiha fatiha raka'a biyun farko la asar sai karanta Fatiha da sura Fatiha da sura raka'a biyun karshe sai karanta mi Fatiha ita kadai kuma abin da zai baka mamaki ko har wasu har limamai suna suna suna suna cin hanci cikin sallah sai gaske liman in zai ja karatu a raka'a farko ta biyun da ake asir ake bayyanawa zaka ji yana rattala qur'ani yana rira qur'ani الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هكذا تكرم تاوى أما دا أنت مك أسر تاوى كي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وكل كل ربا كذلك أنا أي مفاتيح تنكش عن كاري وكل ربا وأنا ما ريرا وأكي ريرا وأكي ليس, من ليس منا من لم يتغنى بالقرآن نتدقوا النبي رير القرآن بايا تاردمو har annabi ta zayyinu aswat zayyinu alqur'ana bi aswatikum ku kawata alqur'ani da sautin ku ana son karir alqur'ani mai girma Allah ya dacar da mu sai yake cewa wa kana yutawwilu fi rak'ati alula min as-subh manzon Allah sallan ya kasance yana tsawaita karatu a rak'ar farin az-subahin wa yuqassiru fi thaniya yana takaitawa a rak'a ta biyu wannan yadda manzon Allah sallallahu yake yake yin sallah anan malam suka ce akwai bukatar kaga an shar'anta Fatiha a cikin karatu a cikin sallar raka'a biyun farko na azhar da la'asar su ma ana karanta Fatiha sannan kuma eh ala son mutun ya takaita a Fatiha kadai a raka'a ta biyu da Nasiruddin Albani alaihi rahmatullahi ta'ala ya kawo cewa ba laifi a raka'a sallar azhar da la'asar raka'a ta uku da ta hudu kana iya karanta aya ko sura ma ba laifi amma dai ka takaita da fatiha ya ya wadatar maka sannan abu na biyu ana son raka'ar azhar da la'asar raka'a biyun farko ay raka'a farko ka dinga tsawaita karatu raka'a na biyu ka dan yi kasa kasa da karatu misali in ka karanta shahi can to yanzu kuma ka karanta rabin shahi ko abin da bai kai shahi ba sannan kuma ana son mutun ya ya dinga asirta wancan sallolin salla ce mustahabi ne asirta su sallar la'asar da sallar azhar sirri ake karantawa kuma amma balayi ka dinga je da wasu mamu aya ko aya biyu mun fahimta sannan kuma ana son ka dinga dan tsawaita karatu an so ka dan tsawaita karatu a sallar magariba a sallar subahin ina fatar mun fahimta mun fahimta wannan hadisin jama'a Allah ya datar da mu الحديث السادس والتسعون حديث نتسئن شدة أن جبير بن متعم أن سامودك الزبير بن متعم رضي الله عنه الله يقار مسير ده قال يتي سمعت رسول الله صل... سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور يتي ناجي منزن الله صلى الله عليه وسلم ينا كرن توطور وكتاب مسطور a cikin sallar almuru sallar magariba kun bayyanta yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa a sallar magariba yana karanta wattur wa kitabin masdur to wannan hadisin jama'a mallu suka ce ita sallar magariba ana karatu ne a bayyane yana nuna mutuwa shi ita magariba ana karantawa ne kowa ya yaji sannan kuma ya halitta a nan tsawaita karatu a sallar ita magariban kanta ya halitta ba laifi sai dai kuma ka kaɗan ja mutane ka ka matse mutane a san yanzu mutane ba sa san matsi Allah ya mutane ba sa san matsi shi ba yanzu mutum matsin sa guda ne inda zaka ba sa to zai iya jure komi ka kulura ba yanzu mutanen yanzu fa in za a ba da kuɗi to za a iya jure komi da wani ma ko kuɗi ko zaka ba shi bai buƙatar bai iya jure matsin wani fa ko kuɗi zaka ba su ba zai iya jure matsi ba kuma Allah bai matsa wa bayinsa ba zaka kakka matsa musu shi kullum ana nuna wani in ka zama to shugaba to ka dinga tausaya wa al'ummarka ka dinga tausaya wanda kake jagoranta ko kun fahimta ai ba a komai ba Allah ya sanya namiji ya zama to shugaba akan mace saboda zai iya kula duk da mace ta fi namiji tausayi ai ko mace tafi namiji tausayi amma kuma sai Allah ya bai wa namiji jagoranci duk da ana son in zaka jagoranta ka zama to mimi mai tausayi to amma me yasa aka ba maza saboda akwai kamar za su iya za su iya saitara saboda shi duk abin da zai yi to sai yayi shawara da zuciyarsa duk mutum tana shawara ne da tunaninta da kwakwalwa abin da ya zo mata kai tsaye za ta aikata shi ko namiji sai ya yi lissafi a gare namiji in zai abu sai ya yi sai ya tsaya ya yi lissafi amma mace fa kawai abin yana zo yanzu kuma mace za ta matsa wa mijinta in ka isa ka sake ni yana rubuta mata saki da kuma ka ta fashe da kuka da zan abu tausayi daga tana ta kuka haka kuma tana kira malam ya sake ni a gyara haka ne Allah ya sauke الحديث السابع وتسعون حديثنا التسعين دبقي عن, عن البراء بن عازب daga barra dan azib Allah ya kara masa yarda wannan barra sahabi ne mai girman gaske cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yake cewa annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana fi safarin tace tabbas wata ran manzon Allah na cikin bulagoro annabin Allah yana cikin bulaguro tafiya fa sallal isha al akhirah sai manzon Allah ya sallal isha ta karshen wuni fa qara'a fi ihdar rak'atayn at-tin waz-zaytun sai manzon Allah ya karanta a cikin raka'a biyun raka'a biyun farko raka'a biyun isha'i annabi ya karanta wat-tin waz-zaytun wa turi sinin hazawa karshe yace fa ma sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu yace tunda nake a rayuwa ban taba jin mutun da kyakkyawan sauti ko kuma karatu kamar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba ku lura ba annabin Allah yana sassautawa bayin bayin Allah gashi manzon Allah yana karanta wattini wazaitun wa turi sinin wadon da shi fa qur'anin shine fa Allah ya saukarwa da shi har Allah ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana Allah ya sanya musu qur'anin a zuciya zai iya karanta duk inda yake bukata cikin qur'ani amma saboda tausayawa al'ummar sa manzo Allah sai na karanta wattini wazaitun kuma sahabin yace inji barra yace ban taba jin ba ma sami'tu ahadan tunda nake ahadan tamyizi ne ban taba jin wani mutum ba a duniya ahsana sautan minhu aw qira'atan minhu wanda yafi manzon Allah sauti ko kuma yafi shi dadin karatu jama'a manzon Allah ko dadin karatu gare sa in har ga ji Khalilul Khusari Khalil Al-Khusari kaji kaga musu kana su haka ne ko ai musa Khusari ko musa Khusari Abul Qurra wanda shi har ya mutu ana kira har yanzu ana kira shi da uban makaranta Al-Qur'ani mai girma shine mutun na farin a tarihin duniya kaf wanda ya fara rikodin Qur'ani tun daga Fatiha zuwa Nasi ya kar qur'anin har larabawan mutanen su sun yarda sun ya sun yarda sun bada ci ya san alqur'ani mai girma an taba doko qur'anin khusari aka sanya a computer ko za a yi hidda kurakurai malan aka rasa aka yi binciken kurakurai ko za a hiddo kurakurai aka rasa kuma kana jin shi ka san qur'anin ya karantu mafududu aka hausarin zai karatun ƙorani sai ya duba Allah ya ba sa ƙorani amma yana duba ya karanta saboda tawazo da kaskantar da kai ko saboda Allah in husari zai karanta ƙorani ka ji daɗinsa ya kake tsammanin karatun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu ka duba misalin kamar Abdurrahman Sudais a harami in zai ba da sallah ai har ka'awan mata shaide sa ko har ka'awan mata shaide su dai wajen ba da sallar ya kashi sautin shi da Allah to in su da su zai karanta Qur'ani ka ji dadi ya kake tsammanin annabi zai karanta Qur'ani ya kake tsammanin karatun annabin to kun fahimta daka manzon Allah sallallahu akwai akwai sa da da zaƙin murya wajen karanta alqur'ani kuma ana son mutum ya dinga rera alƙur'ani ka rera shi ana son mutum ya ka samu sauti mai daɗi ka karanta ba laifi ba ne sai dai kullum abu da ke ba ‘yan uwa ɗalibai ilimi musamman makaranta alƙur'ani in za ka yi naka in za ka yi sauti kakka yi takalidanci kaka koyi ka koyi wani ka roƙi Allah kai ma ya taimake ka yi hidina ka na kanka kun baita Allah ya datar da mu daga wannan hadisi da ka tada mu takaita sallah takaita sallah kadan takaita abu nabi musamman ma a halin bulaguro tuna ayi mutuna cikin bulaguro me yake yi kasaru to shi kuma mai kasaru ba a sanya ja dogon karatu mai kasaru ba a sanya ja dogon karatu sannan kuma ana son an so mutum ya yi tahsi ya kyauta karatun ƙur'ani da sautinsa kuma akwai ababin suke taimaka wa mutum wajen ƙur'anin ya samu karɓuwa a halshensa akwai asrar akwai sirruka so makaranta ƙur'anin sun sani wani lokaci sauti galiban baiwa ce daga cikin baiwa ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma ko wallahi azim nan garin muna da alaran mobin da za a taimaka musu ko to ina rantsa muku da Allah Afirka sai an yi alfahari da su a wajen karanta alqur'ani nan garin mu Allah ya taimake mu da matasan hazikan alaramomi wani yana karanta Qur'ani karanta da Allah ba dan garin gaba ne ba haka bane muna nan da su da yawa to akwai irin wanda da za a dauki yawanin su misali kawai a tura su Saudiya a ce su ake su je su abin nan su ma su dan ci shinkafa kaza ana Qur'ani ai bi karantuwa da mura ko ana karanta kai yanzu kana ganin mura ta samu wuri a jinsu des Allah mutun ya ta shan gora da yayi kuma ka ce ka karanta Qur'ani so ta shi ta ina Allah a taimaka wa mutun ya koma yayin muraji'ar Qur'ani ya zauna da shekara biyu ka ɗauki wani gidansa gaba ɗaya kaf sai ka dawo garin nan sai ka tsaya Qur'anin ya zauna kamar Fatiha kusa akwai irin wasu masallacin ne da ba ka ba da sallah a in ba Qur'ani kawai ya zama to kamar Fatiha yana ga sau yana kake karanta Fatiha ko ina haka ne to in ba ko ina haka wani to baka ba da sallah to irin wannan kawai sai kaga an abun nan yanzu nan kusa ya mai fa akwai masallacin ne da dama wanda in aka zo tahajjudi qiyamu da kai ake shi akai aka ake tun daga tarawih zaka ga ana yi bitartib sai an sauke alqur'ani mai girma kuma a masallacin ne zaka ga lafiya lo wallahi hakan ba ta samuwa sai in ana kula da alramomi sai in ana ana saboda qur'ani yana buƙatar akwai akwai takalifa cikin ababen Allah ya dacar da mu malike cewa alhadithu thamin wa tis'un hadisina 98 ana aisha radiyallahu anha an samu daga aisha Allah ya kara mata yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba'atha rajulan ya aika wani namiji ala sariya akan jagorancin wani yaki yaje wajen wani yaki da shi annabi bai je ba idan aka ce as-sariya shine yakin da aka tafi manzon Allah bai je da kansa ba sai ya tura wani fa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim ya kasance yana karatuwa abokanansa a cikin sallar su shine shugaba fa yahtimu bi qul huwallahu ahad in ya karanta sura kuma sai ya karanta qul huwallahu ahad duk abin da zai karanto na qur'ani in yazo kacin ya ruku sai ya karanta qul huwallahu ahad Ubaida misalin da zai je karanto aya goma cikin batsara sai kuma kaji shi kuma yayi karanta qul huwallahu ahad in ya karanto wattin sai ya qul huwallahu ahad sabbi qul huwallahu duka kuma cikin raka'a guda duk in ya raka'a sai ya karanta qul huwallahu ahad shi duk raka'a sai ya karanta qul huwallahu kuma shine shugaban su kuma kaga tunda mutum annabi ya dora shi shugaba kai kai kadanka ai ko ba ta karatun ko ai duk wanda annabi zai jagorantar to malam ba abun wasa bane annabi ya ga abun da ya gani cikin al'amarin sa saka da aka dawo falamma raja'u zakaru zalika li rasulullah suka da suka bai wa manzo Allah labari abin da ya faru cewa fa kuma wanda ka ka jagorantar da mu shi ka jagorantar da mu da muka je yana ba mu sallah ga abin da yake duk in yayin karatu sai ya karanta qul huwallahu don raka'a sai an karanta qul huwallahu ko fahimta faƙala sai sai annabin Allah yake ce faƙala sai ce saluhu li ayyi shay'in yasna yasna azalika ku tambaye shi li ayyi shay'in saboda miye yasna azalika yake yin haka me yasa duk duk raka sai ya karanta qul huwallahu ahad fasaluhu sai suka zo suka tambaye sa faƙala sai ce li annaha sifatur rahmani azza wa jalla saboda wannan surar tana karantar da siffar ubangiji mai rahama ubangiji mai mabuwayi fa ana uhibbu an aqra'aha wannan abun saboda kumsarta da sunayen Allah da sifofin Allah ni kuma nake son ko da yaushe na dinga karanta ta fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai suka suka mai manzon Allah labari ga abin da fa yace yana karanta qul huwallahu da cikin kowace raka'a saboda tana karantar da sifofin Allah sai annabin Allah ce to akhbiruhu ku je ku ba sa labari anna Allah ta'ala yuhibbuhu Allah madaukakin sarki yana son sa jama'a mun fahimta annabi ce fa akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbu ku gayi masa cewa Allah madaukakin sarki yana son sa dalilin mi yana karanta qul huwallahu ahad isa musoyarwa soyayyar Allah subhanahu wataala wannan ba yana karantawa bane bisa jahilci a ya san abin da ta kunsa ne shi yasa mana suke cewa duk wanda zai hadace Qur'ani bai san abin da yake karantarwa ba to kamar jaki ne ka toro doro masa tirin littafai baya iya budewa ya karanta idan ka haddace Qur'ani to yi kokari ka fassara a tarjama maka shi min tun daga Fatiha ga gwanasi kuma kaga kusur ga fassara maka Qur'ani da kanka larabci da Allah zaka batar da mutane zaka bace zaka batar dan shedan shine malamin ka a wannan bagirin yanzu fa a Saudiya a haramul makki har madani a haramin makka da madina mala akwai halqat duk wanda ji aikin haji ya sani zaka ga akwai halqat halqat ilmiya ana yi da sallah nan halka ana karatu littafi kaza nan bukhari can muslim nan abi dawud nan tarjum ana qur'ani nan kuma ana hadda saka ji mutun zai baka hadda qur'ani da isnadi yace maka ni wanda ya karantar da ni qur'ani wane ne shi kuma wanan nan da ya karantar da ni wane ya karantar da shi shi kuma wane wane ya karantar da shi wanan wane ya karantar da shi sai an dangane da annabi muhammad qur'ani mai isnadi kenan ce malamin da ya karantar da ni ya silsila sai an dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba ci karatu amma mu yanzu Allah dai ya yahi mana karatu tayi ne ake wallahi wasu tayi na dai ake kawai kuma duk abin da ya kawo wannan da kai hada rashin tallafa mana hada rashin tallafa tallafa mana a fagen karatu al'umma ba a tallafa mata a fagen karatu musamman ma irin nan yanzu ka dubi irin misalin kamar tawa ya kamata a ce tsakani da Allah muna da malamai mutafanninun mutafanninin a samu malamai cikin kowane fanni in aka ce za a fassara Qur'ani sai a ce kai ku je wajen wani duk garin nan kowa ya masa mubaya ya san fassara Qur'ani in aka ce hadisi hadisi kuke bukata to ku je wajen wani ƙwararre ne akan hadisi da ilimin sa ku duk abin da kuke nema na hadisi yana da shi ya ga ce fiƙihu ce ku je wajen wane ya ƙwari a fiƙihu ina ga ce luga ce ka luga ku je wajen wane amma tsakani da Allah muna da ƙarancin waɗannan ɓangarorin ba ka ba ne mu yanzu kawai kowa da ruwanka ne haka gida ta kowa da ruwanka kai ne malamin hadisi kai ne malamin tafsiri kai ne komi ka tattara ba a malinta haka nan dole ni kafi korewa a ciki cikin karatu to in ana son ko mutun ya kore a karatu to daliban ilimi ake doka a ware sai a kai su a karantar da su yanzu misali garin nan akwai daliban ilimin da za a doki yaunin karatun su a tura mutun nan kusa ba kar a tura shi da yawa a ce je a doki yaunin su a ce je ya zauna Kano ya je ya zauna Kano shekara guda na rantse maka da Allah in ya dawo in ya dawo za a yi ruwar karatu sau da damar ɗalibi ilimi ne malami yana karatu yana wa'azi kakin ya je in ya je littafin da za a yi shekara biyu uku ana karantar da shi nan a wata kucin sai ya sauke sa kuma karatu abin da ake ce ma karatu Allah shi ya himuna a wannan hadis na kantar da mu cewa ba laifi mutum ya dinka da surori takaitattu a cikin sallah kuma yana nuna cewa ashe sutar ikhlas na da falala mai dimbin yawa sannan kuma Allah yana linka aiki dan annabi Adam akan niyyarsa akan niyya kuma a kullun ana son wani za su jagoranci al'umma zamantu masu karatu ne kun ga wannan dai wanda aka jagorantar ba jahil ba daƙiƙi bane malami ne annabi ya dora to shi kullun in ana son jagoranci yayi kyau to a daina doka jahilai ana dorawa saman gurare a dinga doko masu karatu irin yadda ai daga cikin abinda isa kuka kasar nan ba ta ci gaba da kamata ko to akwai irin wannan al'amari sai gaske mutum ya je yayi karatu bangare kaza kuma sai a dauko sa a dora shi akan abin da ba shi ba ya karanta a gwamnati ina magazanta a gwamnatance ko kun bayyana mutum ga abin da ya karanta ko kuma a'a wani shine ya kware akan kaza amma saboda baya fatimu baya fartikin baya jam'iyyar mu to ba za a bashi wannan mukamin ba sai a aje shi kasa da wanda bai kai shi matsayi wajen karatu ba haka nan kai yanzu in ba Niger ba saboda Allah in ba Niger ba da Allah ya sade ba mu san aikin da muke yi ba cikin wasu ababe saboda Allah karbo ka bangaren likita ta ya za a dauki majar a bashi likita su fitun ga doktori karkashin sa hankali bai doka sai Niger wannan ho major ne duka bai wuce shekara uku ba bayan bireve wata kila bireve ne gare shi ko license ya je ya tura zan bayan bak sai ya je kawai saboda yana jam'iyyar ku sai a doke sa a bashi matsayin da wanda ya je jami'a bayan bayan bak yayi karatun likitanci shekara bakwai ya kare kuma ya je yayi yayi takhassusi a wani bangare kuma sai a dawo a ce wai dukan ku wancan yaron wanda shi bai ma kai dan ku ba a karatu shi zai shi zai dauke zai jagorantar da ku shi ne jagoran ku sai za a yi aiki ya zama to ana buƙatar aikin yayi resin yanzu kasan nan mutun nawa yake da license master amma ba sa da ayyukan yi mutun da ke da breve ya zo ya tsare wurin da mai mai license master ya kamata shi doka in za a jagorantar da mutum ana dubin cancanta ne ba dangantaka ba ba fati ake a ana rubin cancanta duk abin da ya ka taɓa wajen al'amura a rayuwarmu shine ba ma dibin cancanta cikin al'amari shi kuma annabi ke cewa idza wusida al'amru ila ghairi ahlihi fattadhiru as-sa'a cin amana ne a doki abu a ba mutum ba da iyasa da iyasa ba kuma wannan kake kai tsaman cikin aikin gwamnati ne fa kai a'a cikin kowane bangare akwai wannan abun ana samu cikin malaman gwamnati mushanni ana hatta cikin abin ga masu gyaran sana'ar hannu irin gyaran mota da da mashin da sauransu ana samu ka kai mutum gyara ya saufa wannan abin bai iya gyaran shi ba fa malam sai sa masa ya amsa ya ce ya iya sai ya ce maka matsalar kaza ce ya ce matsalar sai an canza kaza kuma sai ai ba shi ya ce ai kaza ne kaga akwai sakin zikin ba a ci gaba da haka dole ana buƙatar ƙwarewa cikin cikin al'amurra Allah subhanahu wataala ya dace da mu abu na ƙarshe ana son kuma duk abin da zaka yi idan mutun yayi abu baka fahimta ba kakka zarge sa ka dinga tambaye sa me yasa kai kaza saboda ana son ka zauna da mutane cikin aminci ba a son ka zauna da kyamar musulmi a zuciyarka baya ga cikin alamar musulunci kyakkyawan musulunci a samu kana kyamar musulmi idan ka kuskura kowane iri ne duk abin da zai haɗa ka da shi in har zaka ji kana kyamar mutum musulmi ko to wallahi ka bincike imanin ka Allah ya kare mu na imanin mu al-hadith at-tasi' wa tis'un hadith 99 an Jabir radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam daga Jabir Allah ya kara masa yarda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kale yake cewa waye cewa yace wa Mu'az dan Jabal Allah ya kara masa yarda annabin Allah ya ce wa Mu'az dan Jabal falaula sallaita bisabbih isma rabbikal a'la ina ma a ce da ka jagoranci mutane kana karanta musu sabbih isma rabbikal a'la dan an kawo karan mu'az karibi ho mu'az fa malami ne annabi ya aminta da mu'az wallahi amma yake aka kawo karas a wajen manzon Allah cewa in yana sallah yana bada sallah yana jimawa yana tsawaitawa bayin Allah sai manzon Allah ya masa fada yace falaula sallaita bisabbih isma rabbikal a'la ina ma a ce ka karanta sabbi ismi rabbikal a'la wa wash-shamsi wa duhaha da wash-shamsi wa duhaha wa wal-layli idha yaghsha fa innahu yusalli wara'aka al-kabir wa ad-da'if wa dhul-haja saboda a bayanka mu'azufa akwai zattizawa akwai mutane masu rauni kuma akwai mabukata in ka tashi sallah ka dinga takaitawa bayin Allah kun bai ji hadisin aiko al-hadisul mi'a hadisi na 100 anna Anas bin Malik radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله بالحمد لله رب العالمين Anas dan Malik yake cewa manzon Allah sallallahu tabbas da shi da Abubakar da Umar sun kasance suna bude sallah da alhamdulillahi rabbil alamin idan suka kabbara abinda suke karantawa shine Fatiha suke karantawa wa fi riwayatin aw tarwaya yake cewa sallaitu ma Abi Bakar ma Abubakarin wa Umar wa Uthmana falam asma' minhum yaqra bismillahir rahmanir rahim yace nayi sallah bayan Abubakar da Umar da Uthman yace ban taba jin wani cikin su ba wanda ya karanta bismillahir rahmanir rahim kusan akwai mas'ala nan cewa wasu malami suna ganin jawazikin in za kai karatu in kai du'aul istiftah idan ka ce Allahu akbar kai kabbara za kai addu'a gudun sallah ko subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk idan kai da سكي أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سكي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ناصر الدين الألباني نغني وانا واجبي يا صلى وشيء سيما مالي يبود بابي أنا حديث دنيا نوم تشيوا abun bai zamanto ba alal wujubi Allah istihbabi ne ba dole bane sai kai amma an so kai yace nayi sallah bayan Abubakar kasan duk duniya ba wani mutum da ke da imani bayan annabin Allah a wannan al'umma sai wa kuma shine wanda zai fara shiga aljanna cikin al'ummar manzon Allah sallallahu kaf duka al'ummar manzon Allah kaf bayan annabi ya shiga aljanna wanda zai fara shiga aljanna Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yarda Allah ya hada mu da su cikin aljanna amma fa yau aka samu an samu su tsararru wai suna zagin abubakar la haula wala quwwata illa billah abubakar to da umar kuma kai ka san umar shi ma dai ko ba sai an gaya maka shi ba wanda baya hanya shi dan baya hanya da shi da kuma usman to yace ban taba jin sun bude karatun qur'ani sun bude sallah wa da bismillahir rahmanir rahim wali muslim shi kuma al-imam suke cewa sallatu khalfan nabi yace nayi sallah bayan manzon Allah وابي بكر ده ابي بكر وعمر ده عمر وعثمان ده عثمان فكانوا يستفتحون بالصلاه بالحمد لله رب العالمين sun kasance suna fara soma suna soma karatun su da da alhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim ba sa ambatan bismillahir rahmanir rahim sai dai anan abun da zamu fada shine a gurguje ita bismillahir rahmanir rahim wannan basmalar kin abace wadda mustahabbi ce ba wajibi bace mustahabbi ce an so mutun ya ya karanta wanda malamai sun yi sabani akai daga cikin sabanin malamai jama'a Abu Hanifa da al-Imam Shafi'i da al-Imam Ahmad bin Hanbal wayannan malaman guda uku sun tafi akan cewa an so mutun in zai yi sallah yayi ya basmala in kai kabbara harama kai du'a da istiftah kai isti'aza kai basmala sannan ka karanta Fatiha amma Imam Malik Imam Malik shi yana ganin bai kamata ba shi yasa cikin mazhabin Malikiya makaruhi ne yin basmala ma su kawo wayannan hadisan su kawo wannan ya kawo su kai istidlali da da wannan hadisi almuhim abinda da yake kauli rajihi shine cewa ita basmala ba ta cikin aya cikin Fatiha wanda duk wanda saurari tafsirinmu na farko na Fatiha mun yi bayani akai cewa Fatiha ba ta ay basmala ba ta cikin ayoyin Fatiha jumla ce mai zaman mai zaman kanta sannan kuma an so ba wajibi ba ba dole ba an so da mai sallah ya karanta isti'aza da basmala amma a asirce ba ba a bayyana ba kuma anan ya kamata mu kwana sai wani sati da yarda Allah subhanahu wataala abinda muka faɗa ya zamanto gaskiya Allah ya ba mu ladarsa kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna Allah ya ba mu ikon daidaita ibadar mu kuma Allah ka sa mu dan kai Allah ka karba muna kurakure kuma Allah ka yahe muna Allah ka sa mu wanye lafiya Allah duk abin da muke gabatarwa na ibada Allah ka sa mu nayi ne dan neman yardarka ya Allah kakka jarre mu da idan ayaba mu Allah ka sa mu wanye da wannan duniyar lafiya marar lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara mana lafiya ka ba mu ikon bota maka da lafiya da ka ba mu ɗan kasuwa manya da ƙanana Allah ya sanya albarka a kasuwanci baki ɗaya ma'aikatan mu kowanne mu Allah ya sanya albarka cikin abin da yake gabatarwa na sana'a Allah ya sanya mu wani lafiya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh